ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sabi wa manwala masu ganinmu da sauraronmu da bibiyanmu a cikin wannan tasha ta mu ta auratayya da muke bayyana abubuwa da suka shafi auratayya da zaman aure tsakanin miji da mata yadda za a zauna la darara wa la dirara ba cuta ba cutarwa kuma kamar da Allah ta'ala ya gina aure akan as-sakanu wal mawaddatu war rahma a samu a samu sakano a samu mawaddatu a samu rahama to mun tsaya cikin abubuwan da suke kawo cikas ko suke kawo mutuwa aure ko salancewarsa ko lalacewarsa mun tsaya ana 43 shine aiki aikin mace Ah, ko a jiyan nan wata ta bugo min waya tana cewa sun yi yarjejeniya da mijin da za ta aura akan cewa za ta yi aiki ko tana yin aiki ya ce ba komai sai bayan an yi auren kuma yanzu da shekara ɗaya sai ce shi ya fasa magana aikin nan kawai ko ta zauna ko ta in ta fita ma in ta ƙara ma fita a bakacin aurenta to wannan matsala ce ya kamata mutane su dinga girmama yarjejeniya kuma su dinga girmama alkawari kuma su dinga girmama sharaɗi idan ka zo za ka auri mace sai ta ce maka ina aiki ko ka zo za ka auri mace ta ce maka ina yin kasuwanci ko ka zo za ka auri mace ta ce maka ina ilimi ko zan yi ilimi zan kai sai ma har sai na kai mataki kaza to idan ya yi maka sai ka aure ta haka idan ba ta maka ba sai ka haƙura bai kamata ka yaudare ta akan cewa ka yadda za ta ci gaba da kasuwancinta bayan ka aure ta ko ka yadda za ta ci gaba da aikinta bayan ka aure ta ko ka yadda za ta ci gaba da neman ilimi bayan ka aure ta sai bayan ka aure ta kuma sai kai kawai shiga ka fita ka ce kai baka san da wannan alkawari ba baka san da wannan yarjejeniya ba to kaga wannan ba daidai ba ne dukkan sharaɗin da mutum ya ɗauka a aure mutuƙar ba haramun ba ne wajibi ya cika misali kai ma kana iya sa sharaɗi cewa to na yadda za ki aiki amma dole ki dinga yin shiga ta musulunci kuma ki dinga kiyaye ƙa'idodin musulunci kuma a cikin aikin ba na son a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza kuma aikin nan za ki yi shi ne zuwa shekara kaza daga nan za ki tsaya saboda 'ya'yanmu sun fara taruwa ki tsaya ki kula da tarbiyyarsu ko kuma aikin nan idan aikin nan ba zai zama matsala ba sannan ne na yadda ki yi to kaga haka nan kuma in kasuwanci ne shi ma za ka ce to kasuwancin nan naki ga sharaɗi na a ciki in kin kare sharaɗi na za ki tsaya maimakon ka ce ka hana aikin ƙara ya zama kai ma kana da sharaɗi a cikin aikin maimakon ka ce ka hana kasuwancin ƙara ya zama kai ma kana da sharaɗi a cikin kasuwancin maimakon ka ce ka hana wato karatun ƙara ka ce ina da sharaɗi a cikin karatun idan ta yadda za ta cika sharaɗinka kaga ba matsala a cikin kasuwancin ko a cikin sana'ar za ta cika sharaɗinka to kaga wani abu ne wanda shari'a ta lura da shi amma inna a haƙa ma wa faitun bihi min shurut masta halaltun bihi furuj mafi kyawun sharaɗi ko mafi cancantar sharaɗin da ya kamata ku cika shine wanda kuka ɗauka a lokacin aure ka zo za ka auri mace ta ce ina da sharaɗi sai dai in ta sa sharaɗin da ya saba wa Allah ko ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko misali ta ce za ka aure ni amma ba za ka min kishiya ba ko za ka aure ni amma ba za ka tafi da ni ba za ka ɗauke ni daga garin nan ka kai ni wani gari ba ko kuma a'a za ka amma ba zan kaza ba ta faɗi dai wani abu wanda in an auna shi a shari'a za a ga cewa ya saba wa koyarwar shari'a to a nan gurin ka iya cewa kai baka yadda da wannan sharaɗin ba domin ya saba dokar Allah kuma dukkan sharaɗi kullu shartin lissafi kitabi fa huwa batilun wa in kana mi'ati shart duk wani sharaɗi da za a sa maka wanda baya cikin littafin Allah ko ya kai sharaɗi ɗari to wannan za a iya ruguje shi domin ba sharaɗi ba ne wanda littafin Allah ya wato yadda da shi kun ga ashe kenan ba laifi mace ta sa sharaɗi a lokacin aure ko mutum ya ga zai iya kiyayewa ya yadda ya aure ta a haka daga cikin sharaɗin da malamai suke cewa akwai sharuɗan sun kasa shi kashi uku akwai sharaɗin da mace za ta sa maka wanda yake sharaɗin ya yi daidai da makasudin aure da kuma makasudin shari'a wato ya dace da sharaɗin aure kuma ya dace da sharaɗin shari'a kawai misali mace ta ce to ni gaskiya zan yi dan aure ka amma sai in zaka zauna da ni da mutuntawa to kaga mutuntawa ai abu ne a cikin aure ko zaka zauna da ni da girmama ni da mutunta ni ba duka ba zagi ba cin mutunci duk sanda ka zage ni ko ka ci mutunci na ba da haƙƙi ba ko ka dake ni ko ka wulakanta ni ko ka zagi iyayena to gaskiya za mu iya rabuwa kaga wannan sharaɗin da ta sa yana cikin makasudin wato aure da haka wannan ko kuma ta sharɗanta maka cewa kai zaka dinga ci da ita ko da dama kai zaka ci da ita ko kai zaka yi mata tufafi ko zaka bata gurin zama ko kuma zaka yi adalci ta ce ni ba zan hana ka aure ba ko kafina kara da mata ko baya na kai aure ba ruwana amma ka shina cewa in ka yi aure ba za ka haɗa mu da matarka a ɗaki ɗaya ko a gida ɗaya ko a kamfawon ɗaya ba sai dai ka mata gurinta daban in ka da wannan sharaɗin shi kenan to ka wannan sharaɗin da ta sa bai saba littafin Allah ba to haka ne shi ma miji zai iya cewa to ni kuma sharaɗi na ba za ki fita daga gidana ba sai kin gaya mu ni ba na son mace mai yawo ba na son zuwa su biki su suna su fati su dina wannan taron da za a je a kaɗe kaɗe a rairaye ko kuma za ki fita daga gidana sai kin yi shiga ta musulunci ki rufe tsiraicinki ki rufe kwalliyarki ka ki fesa turare kada ki fita babu hijabi kada kuma ki je ki cakuɗa da maza ko ki ɗanya da maza ko ki keɓanta da maza ko kuma ki gaisa da maza duk wato ta faɗa waɗannan ka faɗa wannan a matsayin sharuɗa wanda dama ko musulunci ya kawo wannan to kaga wannan ba za a ce kayi laifi ba kuma sharaɗin da ka sa bai saba ma ƙa'idoji ba shine wanda malamai suka yi ittifaki irin wannan sharaɗin cewa wajibi ne idan mutum ya ɗauka ya cika. Sharaɗi na biyu shine sharaɗin da ya saɓa wa ƙa'idodin aure, ko kuma ya saɓa littafin Allah ko shari'arsa, shaki kira a shurutul fasida. Ga misali, mace ta sharɗanta maka cewa fa ina aure ka ba zan maka biyayya ba, ko kuma zan iya fita duk sanda na ga dama, ko ko ba za ka raba ba za ka raba kwanciya wato ba za ka yi adalci tsakanin da kisha sai ka fi so na ko za ka dinga bani kwana biyu kana ba ta ɗaya ko ko ba za ka ci da waccan ba ko ko ba za ka yi aure ba in ka aure ni ba za ka yi aure ba to duk waɗannan sharaɗin ta ɓangaren mace in ta sa shi to ta saka son zuciya a ciki ko kuma kai ka sa mata sharaɗin cewa to ina aure ki fa ba zan dinga saduwa da ke ba to ko waɗannan sharuɗin sun saba wa littafin Allah sun saba koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani sharadi da akwai halatta haram ko haramta halal a ciki ta wannan sharadin ba za a karbe shi a matsayin wato sharadi ba shine yace kullu shartin laysa fi kitabillah fa huwa batilun wa in kana mi atashart duk sharadin da aka saba a cikin littafin Allah ko da sharadi ɗari ne to wannan sharadin batacce ne ba za a aiki da shi ba sannan kuma na uku shine sharaɗin da bai kore manufar aure ba bai kuma ci karo da manufar aure ba wato sharaɗi ne da uh, mace ta sa kamar irin wannan ɗin cewa ka na karatu ko na aiki ko na kasuwanci ta kasuwanci ko ka ta kasuwanci bai shafi ingancin aure ba ta karatu ko ka ta karatu bai shafi ingancin aure ba ta aiki ko ka ta aiki bai shafi ingancin aure ba wannan tana iya sharɗantawa ko kuma haɗa su a gida ɗaya za ka iya haɗa mata a gida ɗaya za kuma ka iya raba su za ka iya haɗa su ka raba za ka iya raba su ka haɗa haƙƙinka ne haƙƙinsu ne ka haɗa su guri guda ko ka raba ko ka haɗa ko bayan ka haɗa ka raba ko bayan ka raba ka haɗa gwargwadon yadda maslaha ta bayu duk wannan babu, babu laifi a shari'a mace ta ce lalle in ka aure mu sai ka haɗa mu don wata matar so take a haɗa su ko kuma ta ce in ka aure ni za ka raba mu wata matar so take a raba su wata matar so take a hada su wata ko bayan hada su za ta zo daga ta ce a raba wata ko bayan an raba sai ta fara wasu wasi cewa anya ko da aka raba nan ba a kai kaji can sai kaji da ta ce sai an hada su ko wacce ita rigimar ta sai ta ga kullun wasu wasi sai ta dinga ganin can kaji ake ci saboda haka sai ta ce bari ta koma can to kaga sai ta nemi a hada saboda haka mata suna da irin wannan a hada su ce a raba a raba su ce a hada ko kuma an haɗa su ce a raba ko an raba a ce su haɗa ko tun farko su ce ba sa son a haɗa daga baya kuma zo su ce a haɗa ko daga baya su ce ba sa son a raba kuma daga baya zo su ce a raba so da haka kai ne maslaha ne duka waɗannan babu wani nassi a kai ƙarara duk fatoyin malamai sun duba kan maslaha ne na haɗawan da rabawan ko rabawan bayan haɗawan ko haɗawan bayan bayan wato rabawan duk wannan maslaha kace da maslahar su in ka ga haɗa su zai fi maka alheri don akwai makasudin shari'a a haure shine a zauna lafiya don kaga haɗawa zai ka zama lafiya sai ka haɗa in kaga raba ne zai ka zama lafiya sai ka raba in bayan ka raba kaga haɗawa zai dawo zaman lafiya sai ka haɗa in bayan ka raba kuma sai kaga haɗewa ne zai fi sai ka haɗa ko bayan ka haɗa kuma kaga raba ce za ta ka zama lafiya sai ka raba muhimmi a cikin aure a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin haɗawa ko a cikin wato rabawa to haka nan shi ma aiki ga mace idan aikin nan ba zai cuci makasudin aure ba ma'ana in ta yi fita aiki ba zai shafi haƙƙin ka ba zai shafi haƙƙin ƴaƴa ba zo su tara baba su bata nan yara sun fara wayo kullum uwarsu tana kan hanya tana da zirga-zirga su kuma suna nan an basu da nani to kaga wannan zai iya cutar da makoma ƴaƴanka dan uwarsu ita ce mafi cancanta da ta tsaya ta kula da tarbiyyarsu da cinsu da shansu da suturarsu da maganinsu duk wata mata da za a ɗauko ‘yar aiki ba za ta nuna tausayi ga yara kamar babu ta haife su ba ba za ta yi musu tsawa ba tunda ita kawai ma'aikaciya ce biyan ta ake so ba za ta yi abin da za ta ɓata yara rai ba kansu zo su ce ba sa so za ka za ta ta lallaɓa su za ta ta haɗa su da abubuwan da wasu ma marasa kyau ne don kawai su gaya wa iyayensu cewa suna son ta a ci gaba da barin ta ci gaba da aiki tunda wata rana yaran ma ake dubawa ba maslahar su ba idan yara suka ce ba ma son ma'aikaciyar nan sai a kore ta a kawo ta ta iya ko matsa musu take su tayi su sallah ko matsa musu take su azkaru sabahi wal masa ko wani abu za su yi mara kyau ta hana su daga nan sai su samu ta kyama sai iyaye su kore ta su kawo wacce za ta dinga yi musu abu to kaga wannan kaga cewa fitatta aiki ko fitatta karatu ko fitatta kasuwanci yana tauye haƙƙinka da na ƴaƴanka da na gida to kaga anan kana iya cewa to kin ga da na yadda zaki fita ki aiki na yadda zaki kasuwanci na yadda zaki sana'a to amma kuma yanzu na fahimci fitakki aikin nan shi yake haifar min da matsala cikin gida shine makasudin aure in aiki ne ki zauna a gidanku ki mana makasudin aure ko da zaki aiki kada ya cuci zamanki da ƴaƴanki da mijinki ko ka zaki kasuwanci kada ya shafi aurenki da mijinki da ƴaƴanki ko zaki yi karatu kada karatun ya tauye haƙƙi domin karatun nan kin je kina koyawa a wani guri kuma ke biki koyar da ƴaƴanki ba kin je kina aiki a wani guri kin bar aikin da aka dora miki na yayanki kin tafi kina kasuwanci kina neman kuɗi kin bar matsala cinkushe a cikin gidanki saboda haka waɗannan abubuwa duka sai an yi la'akari da su domin samun inganci da zamantakewa aure da haka waɗannan su ne sharuɗa guda uku sharaɗin da ya ci karo da manufofin aure da makasudin aure da zaman lafiya aure ko halatta abin da Allah ya haramta ko haramta abin da Allah ya halatta wannan sharaɗin ka a karɓe shi kwata-kwata. da kuma sharaɗin da ya yi daidai da muwafaƙar aure shine dama abin da ya kamata a yi ne ta sharɗanta maka ko kuma abin da ya kamata a yi ne ka sharɗanta mata to wannan babu matsala ko kuma a dama baya cikin auren kwata-kwata wani abu ne na gefe ta sharɗanta maka shi to kaga wannan in ka yadda ka karɓa to wajibi ne ka cika waɗannan wato sharaɗin da aka ɗauka waɗannan su ne maganganun malamai ko kashe-kashen wato sharuɗa da malamai suka kasa kashi uku dangane ga wato sharɗan aure muna fata Allah ya kawo alheri da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin ma'aurata Allah kuma ya ƙara soyayya da zaman lafiya da 'ya'ya masu albarka da kuma haƙuri da juna assalamu
alaikum على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنى أنت الدنا وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما